أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأغداري فريد داري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء دليل لنا بهذا المهدري والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه يومنا زمان سبعين دقاء آه منا مجانا أكن أبندا yake annabawa za su yi magana ya zama mubahi ne abin babu ko da a muhallinmu ne babu lada babu zunubi e babu lada babu zunubi in ka ji an ce annabi ya yi zunubi kamar duk abubuwan da aka ce ya yi laifi ya yi laifi don aka bi abin sai ka same shi a babu mubahi yake gaba ɗaya abin a haƙƙinmu ma balle su to amma abin yasa ake nasabtawa da haka ake cewa hasanatul abarari sayyatul muqarrabin ne eh hasanatul abarari mutanen kirki mabiya Allah akwai aikin da za su yi a ba su lada amma muqarrabi in yayi wannan abin sai a ce yayi laifi eh muqarrabi saboda shi ya fi sanin haƙƙin mai mai gidan ya fi sanin haƙƙin mai gidan to saboda haka sai a ce ya yi laifi hasanatul abrami sai asul muqarrabi na kenan kaman wa ka qadiyatu nabiyina alayhi salatu wassalam kaman qadiyan manzo Allah har su istashara sahabahu radiyallahu anhu fi asara badar manzo Allah yayi shawara da sabansa akan ribatattun badar fa shara ba'dhum bi qatl wasu suka ce a kashe kawai wa babun bil afwi wasu suka ce a yi rangwani wa akhdhal fida'i da karban fansa fa nazalat al aya sai aya ta sauko qawluhu ta'ala faɗin Allah ma kana lin nabi an yakuna lahu athara hatta yushina fil ardi ka gani ba zai yi a fara rike ribatattu ba sai an zubar da jini a bayan ƙasa yawwa to ila qawlihi azimun wa qawluhu da faɗin Allah kaga nan nan maganan abu biyu ne ya faru malamai sun yi maganganu sai na umar ya ce ya rasulallahi tun da suka fitar da kai daga garin maka to kowa ka ba shi ɗan uwansa ya kashe shi da hannunsa tabbatar da ba soyayyan a yanke soyayyan kawai shine فأشار بعضهم بالكسل وبعضهم بالعفو سيدنا أبا بكر يقول يا رسول الله أي موسى أفوا أكرب فانسا أحننسو سوري بتتون سبو دا كفا ba mu da komai shigan mu madina domin sayyidina abubakar abin da ya shiga da shi cikin garin madina dubu shida a cikin duk arzikinsa duk sauran mutanen wanda ya iya shiga da dukiyarsa cikin madina da ya hijira daga makka sai na usman bin affan ne kawai shi kadai ne saboda yan uwansa ne akan mulkin shi an bashi ya shigo ya abin nan amma kowa ya rike wakila dalilin ma badar din kenan ai kudin suka kwashe suka je kasuwanci shine jibril ya sa manzo Allah ya tsare su eh wannan shine ta farko suka sha na biyu kuma aka gwabza shine dukiya ya koma hannun musulmai kudinsu da aka rike da faɗinsa da yayi ya ce ya kamata a yi haka manzo Allah ya fito yana kuka sai na babakar yana kuka sai na umar ya zo ya ce ya rasulullahi ma ya biki kuma me yasa ku kuka wannan aya ta sauka ma ka nabi an yakuna lahu asara hatta yushina fil ardi shine manzala kaga an bi bayan sayidina umaru ne amma sayidina abubakar tun da ya yi magana sai Allah ya ce a ɗauki na abubakar din a yanzu a ɗauki na abubakar din a karfansa kar a kashe su shi ne shi aka karfansa wa wannan fansan ne dalilin musulantar abbas kenan ɗaya eh a wannan dalilin ne Abbas ya musulunta to ya ce a masa afuwa sai ya ce abubakar kai ɗabi'a ka irin na annabi ibrahim ne eh in tagafirhum fa innahum ibaduka wa in tu'adhibhum fa innaka anta sai ce kai kuwa umaru daidai kujeranka irin na annabi Nuhu rabbi la tazar alal ardi min al-kafirina da yara innaka in tazar mu yadullu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara sai ya nunnuna wannan yana kujera annabi Ibrahim wannan yana kujera annabi Nuhu ne wa qawlu ta'ala wa tashan nasa wallahu ahqqu an tashahu bi ma'ana lokacin rikicin zainabu bintu jahashin ne wannan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci amsik alaika zaujaka akan wannan magana ne amma annabi Muhammad ya san Allah ya kashe auren zainabu matar shi ne amma sai ya ce wa amsik alaika zaujaka shine can wata hashen nasa mutane kake tsoro wallahu a haƙƙo an ta hashahu wamsal hajjal aya duk wa'annan ayoyin yana magana ne akan abin da ya shafi mubahiya yawa to wannan maganan kenan wa ka qauli yusuf sai na yusuf alaihi salatu wassalam da magana annabi yusuf lillazina jaminuhuma ga wanda ya tsira daga gare su uskuruni inda rabbika lokacin da suke cikin kurkuku kenan wa qis wakas malam yi zakur alama zikira kai kiyasi malam yi zakur alama zikira abinda abinda muka ambata da wanda ba mu ambata ba duk za ka ya tafi akan mubahi eh ya tafi akan mubahi hasiluhu hasilin lamarin anna al-umura al-matlubatu fi'lan shi al'amari wanda ake neman aikata shi wa tarkan ko bari fi haqqil anbiya'i ko ka yi ko ka bari in ka yi shi kenan in ka bari shi kenan shi ne ma'anar mubahi a fi haƙƙin anbiya a cikin haƙƙin annabawa alaihi salatu wassalam a cikin haƙƙin annabawa al'awwalu na farko talabul fi'ilin kamar a ce an nemi ka yi wani aiki kal wajibati kamar abin da yake wajibi akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla a gurare daban-daban ba duk gurin da yake wajibi yake daidai da farilla ba haka bane to sai ka san irin wa'annan a hakamu wannan shi kuma a babin usuli zai fito maka eh in mutum ba shi da usulu to ba zai iya sanin wani abu a cikin irin wannan ba fala yumkinu tarku min annabi in in abu ya aka ce wajibi ne to akwai gurin da zaka bar shi akwai abin da ake neman shi akwai abin da zaka bar shi to amma wajen annabi ba halin barinsa dai kenan asani na biyu talabu tarkil fi'li ka bar ka nemi barin aiki eh kalmun iyat kaman abubuwan da aka hana fala yumkin irtikabu ba zai yi a hauhawar da shi minan nabi duk abin da aka ce a bar shi kawai ka gani kaga can fi'ilan wa tarkan ne to a bar shi kawai in aka ce in aka bar shi kawai shikenan ka ce la ba'asa eh kawai barin sa wannan to irin wannan fala yumkin irtikabu min annabi wa ma bainahuma abin da ke tsakanin su bawa fihi bil khiyari akwai zabi in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari don ka ga dama ka yi in ka ga ba ka bari in ka lura ai tarkun wa filin wa tarkun ne ko yawa walakin haza aidan shi ma yan kasbi kismeni ya kasu gida biyu ne kismin ya kawul izini fi da ainihi akwai yankin da izini yake fadawa ciki a kansa imma fi'ilihi ko dan aikin mutum autar fihi ko barinsa wa haza itabun to ya zamo itabi kenan kamar zargi ne shi ma ciki na wa haza اوكي اسمه يتقول اذا في يعني اما بفعله او تركه وهذا لا ايتاب ليس الايتاب هكذا وهذا لا ايتاب في باب باب زرقي cikinsa والجسم الثاني نبي لا يسمع الاذن فيه باب وان اذني da ake ji a cikinsa وهذا تارة مطلوب ترفه wani lokaci ana neman barin sunan nabi daga annabi wa yaf'alu sai ya aikata shi ka amsalatul mutaqaddimati kaman irin wannan abubuwan da ya wuce baya fil ayati aya li adami ilmihi bihi saboda rashin sanin abun a kansa aw li gafalati anu ko kuma ya mai da shi ba kuma ba wata haratan wani lokaci kuma al'akasu sun koyan haka yana sane kuma bai gafala ba وهو طلب فعله شين أكي نما أيتباش من النبي لقى النبي ويتركه سيبشي لما ذكرنا كما إنك أنبتا من قفلتي عنه وجن قفلنسا أو عدم علمه به ورشن سنن سنشي فهو فهذا الكسم وانا من المباهي هذا نقول yana cikin mubahi kenan eh huwa allazi ya kaure ta bu alai li sabwatillahi min halqi to shi ne sai a ce danne shi ne itabin eh shi ne sai a ce dan me kaga dukka dai babu wani abin da in ka yi shi kenan in ba ka yi ba shi kenan amma an kassama maka ka dawo shi aule itabu ko kuma maka itabi wal mu'akazati kuma a kama mutum da yin haka ma a da sayi da wujudi amma banda manzo Allah eh banda annabi Muhammad kamar yana cewa annabi Musa abin da annabi Musa ka tambaye shi shin akwai wanda ya fi ka ilimi a bayan ƙasa ya ce shi dai bai san wanda ya fi shi ilimi a bayan ƙasa ba to faɗan kafin a ce ya faɗa da shi aka kama shi ba nan ba can maganin da aka ce ka tafi mai rajal baharain za ka gamu da abdan min ibadina atina rahmatan min ladunna وآتيناهم رحمة من علمنا من لدن آتيناه رحمة من لدنا علما كو آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما والمؤاخذة المذكورة kamun da ake ke bi babul masa'ib duniya akan waɗansu abubuwa ne na duniya wa balaha da bala'o'in ta fakat kawai akan sa ne za a kama wa hadha wannan at-tahsilu wannan abun fahimta min kalamin shi na fahimce shi da maganar shi ta da radiyallahu ta'ala in ji shi mai littafin walaysa huwa lafzu amma wannan ba maganar shi ta da bane ka ji amana yace wannan na fahimce shi ne daga bayanin shi ta nan amma ba shi ta ne ya faɗi wannan kalmar eh yace na eh ai abin da yake kenan wa hadha ta'shiru fahimtu min kalami wa laysa huwa lafzu amma ba haka shi ya faɗa ba amanan ilimi kenan eh kuma qala radiyallahu anhu sannan shehu jani yace wala yuqal ba a cewa al-ghaflatu an ba'd al-umuri akwai rafkanwa ga waɗansu al'amari allati wutiba ala al-anbiya wanda aka aka aka zargi annabawa akai alaihi salatu wassalam jahalan fi haqqihim wai a cewa sun jahilta fa innal jahl mustahil fi haqqihim babu wani abin da annabawa suka jahilta babu suna sane ana sa su ne a mizani na au amma ba wai sun jahilci abin ba a babu komai suna sane kaga da za mu zo wajen karanta makunta to kasan in ka zo in mutum ya tafi irin wannan sai wani ya ɗauki wancan sai ce ai Allah ya ce ai da annabin jahili ne kaza kaza ba haka abin yake ba ba haka abubuwan suke ba ba haka yadda kake ganin sa ai hakan larabcin haka ne amma haƙƙin annabawan ba haka bane min kitabin wala wala tahutu idan latabal mubtilun to in ka ɗauki wannan kagan ka zo nan kai tsammanin kaga kuma bin shi da yake cewa wala yuqalu al kafaratu an ba'al umur lati utima alayhi al anbiya alim jahalan fi haqqi kar kai tsammanin jahilci ne wai sun jahilci abin ne suka yi ana son a fito da wani ilimi wani abu ne amma sunan abun Allah da yake shi yayi zai ce jahilci to kai ma zaka ce jahilcin to ai abin da mutane suke masarauta kenan abin da mutane suke fasanta kenan shi kuma Allah zai iya cewa wa adam zai iya ce mana mutumin banza zai iya faɗa wa sauran annabawa haka kai ma haka ne to ai wa'innan rashin sanin wa'innan ka'idojin ne yasa ake faɗa musu sai a faɗi abin da Allah ya faɗa musu a turidu an takuna min aljahilina kana son ka zama daga cikin jahilai ne haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne ya faɗa to kai ma sai ka faɗa ka
sai kamar ma wajen aiki soja ko police commissioner ya kira DPO sai odilin shi yake wani ka wannan rubutun haka mutum kan sa mutum wofi haka ake yi shi odilin shi ne zai zai ce ma ya tara mishi sa.
ai ai ai haka ne ya faɗan mana in ya faɗan kuma daga saman zamar hukunci ba wannan ne ba ma ta ya ga bai yake innama huwa alfilun wannan aikin sadirun an mutabatil hawa in an ce wai an yi musu uci ba saboda abin da suka jahilta ya ce wannan abu ne wanda yake zuwa kawo kan son zuciya wal gafalatu an hadaratin layi ta'ala bi in himakin nas fi shawatiha da rabkana cikin hadaran ubangiji da cuda cuduwa cikin nafsu cikin sha'awanta wal wulu bi ma'lufatiha da da haduwa da sabuwanta amma manista garaka til mushahadati hadaratin layi wanda ya istigiraki cikin ganin zatin a hadaran Ubangiji fi jami'i lahazati cikin dukkan laharinsa ma'al kamal murati tare da kiyayewa da adabil hadarati ilahiyya lahazaran Ubangiji ma tawfiyatu kuma ya cika bi ma yalzamu abin da ya lazamce shi min qiyam bi huquqil ilahiyya ya cika haƙƙin Ubangiji wala yultafatu li hawa nafsahu ba zai taba wayan zuciya ba hatta fi aƙalla ƙalilin komin ƙanƙantar abu yana sane fa ina hada wannan la yalimu bi sa'ati al-jahl a farfajiyarsa ba za ka ce akwai jahilci ba illa anna hunaka umuran kaji akwai waɗansu al'amara fi hadartul ilahiyya hadaran ubangiji la yasilu ilayhi ilmu wanda ilimi baya kaiwa a je biha gurinta wala yuqalu kuma ba ce innahu jahilun biha ilimi ba zai kai ba kuma jahilci ko ba ce jahilci ne nan gurin saboda ba za ka yi idrakin kuniyihi ba saboda haka abin da ka gan shi a nan gurin tsarkakekke ne saboda haka ba jahilci abin da baka gane din ba ma dai huwa shi din kaji da ake tace ilimin sai an kai shi ƙarshe an gama matsi mai din ya fito daga cikin haka abin yake li'annal jahala shi jahilci in tafa bi sifatil mazkurat ai an ai an kore shi da wannan siffofin mutumin da ya ingima shi cikin hadara sannan ya ya zama mura'atin bi adabiha wa tawfiyatin bi huquqiha to ta ya zai iltifati ila wara'i kuma ya koma allazat wa nafs wa shahawat wa ruqunatiha bai yi ba ai an wuce wannan eh saboda haka babu wannan wayna ma zalika wannan min adam da ihadati bi amrillahi idan ka ga an yi wani abu to mutum bai ihada da abin da Allah yake nufi bane is ilmun lahi lahi bihi mushidun amma ilimin Allah babu wani mai kewayawa zai iya kewaye ta fala ya alamuna min wara martabati ba wanda yake ba wanda ya isa ya san abin da ke bayan martaban da yake kai allati yantafal jahlu biha wanda za a kori jahilci da shi illa ma alamahu Allah sai abin da Allah ya sanar da shi bihi da shi saboda haka wannan tafiya kawai ke a cikin hadara amma iya ganin sa iya sanin sa ai amma wara'in abun a cikin ingimasi fil hadarati shi kuma ba jahilci bane sunan shi ilimi ne wanda la tudrak ba jahilci bane ilimi ne wanda la tudrak la'annahu la yahidu bi ilmihi illa bihi wa man lam ya'lamuhum bihi wanda ba sanar da shi ba bakiya mutajiban anhum an tsare shi ne ya zama hajibi ne kenan li adami iyadatin bi ilmin Allah saboda bai iya kewaye ilimin Allah ba qala ta'ala ma'ana ya riga shi gurin da babu babu babu son zuciya zallan hadara yake cikin tafiya yana tafiya ne wa anna ila rabbikal muntaha Allah ko ba shi da ƙarshe ƙarshe yawwa an ka shiga wajensa to ka shiga ka shiga kenan an ba yadda za ka yi ka shiga ne da wani nafsu son zuciya a cikin zuciya ka baka saka shiga wannan fadar ba yawwa in ka shiga kuma har aka tace ka aka gama tsantsafe ka ka shiga to ka shiga ne kuma tafiyar da za ka yi nan wurin ba a kiran jihar komi ilimi ne na ubangiji kuma ana shi kuma ba a yin ihadansa domin ai kana cikin kogin ne yawwa قال تعالى وبنجي ياتي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء kaji dalili shaututa ne wala yi dole bi shay'in min ilmi babu wanda ya ce kewaye da iliminsa min shay illa ma sha shi abin da Allah so qultu li shay sai ta bai shaututa ne radiyallahu ta'ala fa ma huwa al-fathu al-mazkur fi qawli ta'ala to ubangiji ya faɗa inna fatahana laka fatahan mubina to me wannan fatahin da Allah yake magana tunda fatahi ne fatahi ina ce an bude ai akwai istigiraki da aka yi magana ka gama to me kuma a cikin istigirakin a maka fatahi wani fatahi ne kuma bayan kana cikin fatahi ma'anarsa kenan yawa قال يتو هو فتح الهديبية يتو أنا أنا مغانا كان فتح الهديبية يعني قال تعالى ومن يجي فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نشوت تاني قلت لو سيرتو شو جاني ذكر صاحب الإبريز أنه مشاهدة صاحب الإبريز يأتي أي مشاهدة ني مشاهدة ني شيني عبد العزيز الدباجي قال لي سيشو جاني يأتي معاني القرآن واسعة ma'anonin ƙur'ani suna da yawa wa shehu shi kuma shehun nan da kai magana kai shine dabbagi musallamun lahu fi ma qalahu ina sallama musu cikin abin da yake faɗa na sallama musu cikin abin da yake faɗa li'annahu sahibul basiratu nafizati domin yana da basira mai zartuwa tsakanin sa shehu tijani shekara talatin shi da bagi sai da shan da bagi ya rasu shekara talatin aka yi shan tuzari eh to amma shi kudubi ne wanda bai taba rubutu bai iya rubutu ba iya karatu ba ya gagari duniya ma ba zai iya rubuta sunan shi ba a rubuce haka shi ne yake cewa kana zaton akwai wata kuliya da za ta ci bera a duniya ban sani ba saboda na kujerar halifanci ne ke maganan haka shi ne dabbagi eh kana zaton akwai wata kuliya an ce ya kake kake bambance hadisin manzala da hadisul kudusi da hadisul kudusi da qur'ani yace daga bakin mai karatun yace kana karatun ina ganin hasken qur'ani ina ganin shi ya shi hasken hadisul kudusi ce kuma ya kake kake rauna na hadisi ya ce duk mutumin da ya ce kala rasulullah to ina ganin hasken har kan kabarin annabi muhammad yake zuwa in ba annabi yake ya faɗa ba zan ga ya dakire bai iya ba shi ne ai abin da shehu da ya ce ya ce wa shehu shi wannan shehu da kake magana musallamun lahu fi ma qalahu ina sallama masu cikin abin da yake ai yana ce musu shehul akbari na sallama wa da ibn al-arabi da da da bagi shehu jabir cewa na sallama musu saboda basiran da Allah ya musu ai littafinsa ne da ya yi Shoman Tijjani bai taɓa rasa sallan asuba ba sai akan littafin Al-Ibris da ya ɗauka yana karantawa da daddare yana bi yana ganin irin abin da Allah ya bai sai da rana ta hudu bai sallan asuba bai sani ba. A kansa a kan littafinsa ne. Ibris. A ai sai shehu jani ce ya yi magana kan sa sosai ya ce lana sahibul basiratun nafizati ya ce mai basira ne nafizi waka zalika ma kala fi qawlihi ta'ala ya ce haka abin da ya faɗa cikin faɗin ubangiji wata hashan nasa illa annan nabiyya maftuhan alai fi sagari ai annabi Muhammad tuntuni shi maftuhi ne a gare shi tun yana yaro walan yakun sahibul hijabi babu wani hijabi a garin manzo Allah hatta iqalu innahu futiya alaihi har a ce an buɗe wa annabi fi zalika alwaqta wallahu alam bima arada zalika shari'atu Allah shi ya san me shehin yake nufi ya faɗi wannan ni shehu tijani wai za fahimta haza idan ka fahimci wannan alimta zaka sani anna zunuba lati zakar zukirat fi haqqin rusuli zunubin da aka ambata cikin haƙƙin manzanni alaihi salatu wassalam wal af'alul lati minhum da aikin da yake gare su fi suratul muhalafati yana cikin sura ne wanda ya saba laisa bi zunubil haqiqati ba wai zunubi ne na haqiqa suka a wajen Allah ba wa inna ma hiya mubahatun domin mubahi ne fi nafsil amri lahum cikin nafsin al'amarin gare su ai fi shar'i kullu man fa'ala zalika al-fi'li a duk wanda ya aikata wannan aiki a cikin shari'a wa inna ma waqala itabu alaiha an za a ce an masa zargi aure ita wal mu'akhadati ko a ji masa zargi a kama shi fi duniya bi ba'd al masa'ib duniya a hada shi da wani laifi na duniya kama kaddamna kamar da muka gabata to hasha sayyid al wujudi banda sayyidina rasulullahi eh annahu lam yaqalahu shay'un min al mu'akhadati ala ma fa'alahu ko menene annabi yayi Allah ba kama shi hasha baya yiwa وهو مؤبد عليه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر شيني تعبير لقد غفر الله له ما تقدم الله يا غافر تمسا ما تقدم من ذنبه وما تأخر eh dukkan abin da ya gabatar an gafarta masa in zai yi an gafarta masa bai yi ba ma an gafarta masa in kuma zai yi an gafarta masa haka ya kamata ka faɗa halaran annabi taƙaddama tun kafin yayin ma an gafarta masa in kuma zai yin ma an gafarta masa shine ba wai annabi an gafarta masa wannan shine wahabiyawa da yawa suka tafi akan inda annabi bai laifi a ce an masa gafara kaga bambancin karatun mu da su mu kuma abinda zaka fassaranta a sufanci lagat gafara Allah lahu ma taqaddama min zambihi tun kafin yayin an gafarta masa wa ma ta'akkar in zai yin ma daga baya an gafarta masa kuma shi ba zai yin ba a sufanci abin da ya kamata kenan kaga ladabin ya fi wancan to shi adabu ne na iya mu'amala da sayyidu da wujudi amma ba wai da ya taɓa yin wani zunubi an kama shi da shi an yafe masa shi zunubi a jikin mutum ko katu ana yafe maka amma ana barin digon gurin kamar farin kaya ne a sa kwalta ko an wanke shi ya nuna shine rana ala kalbi duk mutumin da ya zunubi aka shafe to in ko an wanke zunubin to sai an ga alama shine rana kama haka lahu an sayyidina Sulaiman kamar da aka yi kaya sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam bi kauli ta'ala wa laqad fattanna Sulaimana ka gani wa alqaina ala kursiyi jasadan summa anaba lokacin da ka gayi me yace kalma ne ga ta nan ma sun fada hiya mu'akhazatu ala ma sadara minhu an kama shi ne da abin da ya zo daga gari shi min kauli la dufan lailata ala mi'atu imra'atin kulluhunna tati bi farisin yuqatilu fi sabilillahi wa lam yaqul insha Allah to rashin fadan insha Allah akan wannan ne oh shikenan sai gashi nan ko an matan sun dauke cikin ya kwanta da matan duk matansa ne ya kwanta da su duk kuma ya yi alkawarin ai aikin alheri yake nufi ina son su zamo mayaka su yi abin da Allah yake so amma bai ce insha Allah ba to sai kuwa aka je masa gangan jikin ya faɗo jikin ya faɗo fa harra ta'iban sai ya faɗi yana sujada ubangiji sun ma'ana ban kenan harra ta'iban ai wala ne kullun insha Allah fa uqiba bi shaqqil insan sai aka ce masa to da ya ce insha Allah to rashin faɗa insha Allah ne shine kaga uqiba bi me masaibu duniya ne masaibu duniya ne me yayi a ciki a haƙƙin irinmu amma shi saboda mukarrabi ne saboda haka aka yi masa wannan tuhuma eh saboda mukarrab ne eh mu kuma a mu matsayin wanda ba mukarrabi ba shine hasan su labara sai atul mukarrabi nan dai da abin da ake nufi kama bil habari qala sallallahu alaihi wasallam walau qala sulaiman da annabi sulaiman ya ce insha Allah la kana ma qala da abin da ya fadan yayi buhari ya kawo cikin kitabul jihadi lalabar wallil jihadi ka nemi ka aihu don yaron ya yaki ya ɗaukar kalmar Allah. Fa kaulin sayyidina Sulaiman da faɗin sayyidina Sulaiman mubahun ai mubahi ne. Ina son Allah ya bani ‘ya'ya in suka samu ‘ya'ya su ɗaukar kalmar Allah. Me wajen yin haramci a cikin abu da Kano? Babu. to amma kaga shi a wajensa insha Allah da bai da bai sa ba shi ne aka aka aka fa utiba walakin utiba li amrin ladhi zakarahu shahada an yi masa itabi da al'amarin da shehu ya ambata fi ma ta kaddama a baya kama bayyana ul hadis wallahu alam bi zalika wa kadhalika min hada al qubayl ta wannan ga ma wa qala sahibul huti annabi musu bin matta hina harajin min qaumihi lokacin da ya fita daga cikin mutanensa farran bi nafsihi ya guje musu saboda sabonsu ne kaga farran bi nafsihi min uyurihim ne aiko eh kama qala subhanahu wataala wa zannuni idh dhahaba maghadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanadahu fi zulumati al kaga ni wa zannuni kuna magana ne akan zannun idh dhahaba maghadiban lokacin da ya tafi yana fushi fushi a kan ne mutanensa na saɓon Allah. Fa zanna Allah na ƙajira alaihi, sai da san ba za mu dawo da shi ba ne, zanna haka da aka ce. To a hakan ake nufi, fa a kaba wallahu bi tiƙanin huci, shi kenan ya kace da shi kenan ba ka fita daga cikinsu waye ce ka fita, ka tsaya ka ga abin da ba ka so din. Tun da bai tsayan ba, sai aka zarge shi da wannan rashin tsayawa. sai fada cikin bakin kifi wayan kana hurujan mubahan gashi fitan san yayi ba laifi bane ka gujewa masu zunubi ko laifi ne to ka gani amma shi aka ce yayi laifi saboda muqarrabi ne ba abrar bane aya kan haka ne kama ce waye ce ka fita kuma shi kuma ya fita ne saboda sun saba ka'idan da Allah baya so za ta waye ce fita da an ce fita ne to tun da shi ya fita da kansa ga shi ya gudu ne saboda kar a gan shi a cikin saban sai aka ce kuma don me an gane ko la'annahu lillahi la li nafsihi domin ai ya fita ne dan Allah ba dan kansa ba walakin al-anbiya'u sai dai su annaba alaihi salatu wassalam in wakhazuna misl masakil ad-darr ana kama su koda kaman kwayan zarra ne li'ulu martabatin saboda girman martaban su kaga li qurbihim ila Allah ne inda Allah ta'ala kama qaddamna kaman yanda dai muka gabatar kaga in mutum ya bi jawahirul ma'ani zai yi rage waɗansu bankaura da yake wa nassin alqur'ani akan annabawa to wannan duk manufan shehu tijani fahimtar shehu tijani ya fa kenan ya nashara wa mutane dan a zauna lafiya kaga karanta jawahirul ma'ani ma ya kamata a ce kowane gari a karanta kowa ya sa shi saboda malamai su dawo su koyi ladabi cikin hadaran sayyidul wujuji haka ya kamata wata kar sahibul ibris shi addabagi ya faɗa an shehi daga shehinsa radiyallahu ma'ana maghadiban da ya ce ya fita fushi ai gadiban alaihim ka gani yana fushi ne da su ba yana fushi da Allah ba yi fushi da su haistar kuma fi rushdan sun bar abin da yake shine shiryan su wasu lahim da gyaran su min imani biyi ba da gaskiya da shi wal islamu li amri da ni kauya ga al'amarin sa ta nazala bihim amrullahi har Allah ya saukar musu da al'amarinsa wa azabi da azabansa bi hasbi ma yadhharu lin nadiri gwargwadon abin da kowa ya gani da idansa fa innal azaba domin shi azaban kana fauka masakinihim ya sauka kan gidajen su ne falan ma ra'a yunus zalika lokacin da annabi yunus ya ga wannan ana gaya muku ana gaya muku kunki to shikenan kun jawo kanku kamar haka misali to da wannan ne gadiba sai fushi wa abqa ila farihil mashhur sai ya tafi ya je bakin ruwa. An gane? Wa ma ƙaunu ta'ala, fadin Ubangiji ya ce, fa zanna allan na ƙajira alai, fa ma'ana annahu zanna allan na haliku bima a halaknahum. Zanna allan na ƙajira alai, a larabci abin ka ce, sai yadda tun ba za mu iya kama shi ba. Ah, to kaga nan wannan waliyin da ce maka bai iya rubutu bai iya karatu ba shine yake faɗan wannan. shaujani na kawo shi kayan maganan ba ba maganan shaujani bane wannan maganan dabbagi ne ibn mubarak ya karbo daga wajen shehin sa dabbagi shine yake faɗa shi fa zanna allan na qadira alai annahu zanna allan na halikahu bima ahlaknahu sai zaton ba za mu yi masa irin yadda muka yi musu ba wa zalika annahu lamma ra'a ammaratal adabi lokacin da ya ga alamomin azaba farra anhum sai ya guje musu zannan annajat yana zaton samun tsira an gane wa la yusibu ma asabahum kar abin da ya same shi wa kar ya same shi abin da ya same su kar ya same shi farahu Allah ta'ala nau'an min al-qudrati sai Allah ya ce to shikenan ka guje wancan to zo bakin kifi an gani fazanna Allah na kadar alau ya gudu min Allah ila Allah kenan eh daga Allah ya koma wajen Allah eh wancan kudurar da ya gani na bala'in da ya saukar wa gidajen to shi kenan ya fada cikin ruwa tun da ba wuta to ga wutan da zai gamu da shi kuma kifi ya haɗe shi ya gane wancan kudurar ya gane wannan da ɗaya ne fi zanni alaihi salam falamma ra'a zalika lokacin da ya ga haka fanada fi zulmati sai kira cikin duhu Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ana yin wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nan idan mutum yana da damuwa da yawa to nafilfilu ake nafila kowace sujudi ka karanta ta arba'in da ɗaya a sujudi ka nemi Allah ya ɗauke Allah yana ɗauke bala'i ne ta sosai a sujudi ko bibbiyu kowane a sujudi dai ake karanta ta na ɗauke bala'i eh fasta jaba lahu rabbuhu wa najahu sai Allah ya karɓe addu'arsa kuma ya tsayar da shi intaha mulkhisan min al-ibrizi an kawo shi ne talhaisi daga cikin ibris na dabbagi ultu sai shawa alil harazim ya ce wa fi'lu hadha kulluhu mubahun duk wa'annan aikin ka dole shi mubahi ne mubahi ne walakin utiba amma an masa itabi li ajil wajhi alladhi dhakarahu sayyidina ta fuskan da dai aka ambace shi li annahu kana qaribu min Allah wa ma durru sayyidina ayuba rashin lafiyar sayyidina ayuba alladhi shakka minhu wanda yake kara zuwa ga Allah fa innahu fi ma ka anhu cikin abin da aka yi kaya anna zawjatahu alayhi salam matarsa ba'at bashiratun min sha'ar rasiha gashin kanta ne ta ce ta sayar ne ta akuzahu ba'd ma ya tajihu dan ta karba masa abin da yake bukata shi annabi ayuba fala ma sa'alaha jikan jikan afir ya samu ce ko yar afir ya samu ne afir ya samu kuma jikan annabi yusuf ne kyakkyawa ce ma'ana tana da wannan zubin kyan to gashin kanta yana da yawa to da aka zo shi aka ce za a sayi gashin kaɗan za a yi wani abu da shi to mijin kuma ga halin da yake ciki annabi ayuba ba komi ya ƙare domin duk dukiyarsa an kashe ‘ya'yansa gaba da yawa wajen cin abinci an kashe saboda shaidan ya yi ya yi don a haɗa shi faɗa da Allah ya ƙi duk gurin da aka gwada shi sai ce a yi mai abin da ya karɓi kayansa to sai aka yi wannan sai alkawarin da aka zo aka yi mata wannan ga halin da aka yi ciki aka ba shi rashin lafiya kuma fala ma sa'ala hawa baratu bil waqi ya na ga gashin kanki haka sai ta ce ai ga abin da ya faru adrakahu ma yadarku arbabul himam al aliya abin da ya riske shi wanda suke da himma aliya wa nufusul muta'aliya an sakasiful akhlaqi min al'ari to menene ya kamata ai a irin kujeranki bai kamata hakan ya faru ba sai koma kan kujeransa kuma eh allazi wajada fi nafsi min al'aishi bi sha'rin halilati fafaza ila Allah ta'ala hina izin min hadha ad-darri allazi lahiqahu wa qala shi Allah ga abin ya kai haka har iyalina ta kai ga haka sai ce inni masaniyar durru wa anta arhamur rahimina shi ne faɗa ubangiji ubangiji cuta ta shafe ni ba ka samun cuta ba eh masaniyar durru wa anta arhamur rahimina wasu alfi shi yana sai tambayi shau tani rabi lanu amma zikira ba'dul mufassirina ya ke sayidina dauda akan haƙin annabi Dawud alayhi salam wannan wuta manna kaza bi qalbihi ka gani kaza yayi nufin wani abu da zuciyarsa ka gani adab saboda karka yi tallan batsa wa yara wa amara rajuli bi kaza sai shi kuma mijin yayi horo da kaza wani abu liya aluhu wa kaza wa kaza don ya aikata kaza da kaza shine anan ne la tasalu ana sha an tubdu lakum tasuukum in wanda zai tambaya to me ake nufi da kaza da kaza ya ce nan gaba za ka gane nan gaba za ka gane ba za a bar kowa da kowa a buɗa masa ba saboda rashin basira idan ilimin ka kai akwai level ɗin karatu da za a bar shi haka in aka buɗa maka kwakwalwarka ba ta iya ɗauka wato gaba ɗaya za ka je ka halaka ne za ka je ka kama maganganu wanda kuma ba shi ake nema ba fajabar ilaunu kala sai shauja ne amsa ma'adallahi Allah ya kiyaye wa annabi dauda an yasduru hadha min al-ma'sumi a ce annabin Allah ma'asumi ya yi tunanin wani abu kamar haka akan mace. Waina ma akan lawu anhu, amma Ubangiji ya kawo hikaya, anna hasmaini ihtasama fin na'ajin. Akwai mutane biyu da suka yi husuma akan tinkiya, min alganami daga cikin tumaki la gairu ba wani abu ba. كما قال الله كمان ده الله شيء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إلى قوله وعنابة سيشي ومن المعلوم وانا أبدا أكسان عند المحققين وجم مثلا أن القرآن شيء القرآن لا يفسر إلا بعبر السجيه ba a fasaranta shi sai da labari ingantacce wala yusarrafu an zahirihi ba a yin tasarifin zahirinsa illa idan kana zahiru yalzau minhu al-mahalu sai in an an ga in abin da aka kawo shi zai rikitar da kwakwalwar mutum ma'ana to sai a duba abin korarre ne kowa ya san abin ya koru don aka faɗe shi an san ba zai yi ba yawa in ya zau min mahad ya lizinci duk abin da ya koru gabarin su bai ba za su amana ba ba za su yi ƙarya ba ba za su yi ha'inci ba kasan wannan to in ka faɗa yayi amma in za zai taɓa wannan mutuncin to bai yi ba bai yi ba wa kilal amraini wayannan ɗabi'u guda biyu muntafin huna an kore su gaba ke ɗaya nan fala habarun sahihun mufassarun li ayatin yutamadu alayhi babu wani labari na mufassiri wanda ya kawo akan annabi dauda cewa ya nuna akan zai kwace iyalin wani ne ce babu shi habarun sahihun ba a kawo shi ba in shi wata kaga an taimaki mutane ko an taimaki mutane yawwa wala bar su yi fassir a yuta mata alai wala qarinatun babu wata qarina tusarrufu halin zahiri wanda za a yi tasarrufin ta a zahiri wa idza fahimta hadha in ka fahimta ka ta bayyana laka zai bayyana annal ayata ala zahiriha ayan yazo a zahirin sa ne walaysa kama qila min at-tawili bayan da ake faɗa ba da tawili allazi la yanbaghi an yuzkaru wanda bai kamata a dinga ambatawa annabi haka ba hatta fi salihil ammatul mumin ko da mumini ne mutumin kirki mumini mutumin kirki ba za a nasabta mishi aka ba balle annabi wannan irin maganar shehu tijani kenan a cikin jawahirul ma'ani yanda yake nuna darajar annabawa akwai abin kora a cikin wannan ko fa kaifa ta yaya wa kai bai kawo fi sabatun layi ba yarda ka faɗa wa salihi ba ma balle safatun layi zababbun Allah hada tawilin shani'un wannan magana ce maganar banza na billahi min takhali'i Allah ya nisantar da mu muna neman tsari kar mu iya hada irin wannan tafiya ko kullu shayi sai ta ki tambaye shi da radiyallahu anhu fa min mata ba sayyidina dauda to in haka ne me dalilin da annabi dauda aka ce ya tuba alaihissalam kun gane dai qala radiyallahu anhu sai shauja ne ce man zannahu annahu akhada fil hukmi wanda yayi zaton cewa yana ganin yayi kuskure cikin hukunci faqat la gairu min zannihi daga zatansa annahu akhada yana ganin yayi kuskure cikin cikin hukuncin faqat yace dan wannan ne ya tuba la gairu ba wani abu ba هذا كما أخبر الله عنه شيني الله يفدا وظن داود أن ما فتناه سي داود يزة منجر بشيشني أنغاني باغاني با me yasa annabi dauda in ba wancan tunanin maganan da yahudawa suka kawo na tarihinsu ba in ba wannan me yasa annabi dauda ya tuba tunda Shehu Tijjani ya nuna ba hakan ba ne, sai ce, ai, hukuncin da ya inna haza a khirauci sun wata suna na aja, ya ta simani kenan ko? Eh, to, shi ne ce, wa zanna dauda annama fattannahu, jarabawan da muka yi masa, da ya zo hukuncin ya yi zaton ya yi kuskure ne a hadaranmu, saboda haka ya tuba. shi kuma wannan bai sai ba zai tuwo ba akwai annabin da bai tuwo ba ne babu sai ce to wannan shine dalilin tubansa amma ba kan wancan maganan ba fanzur rahimakallah ka duba hadi tariqatul bayda ka duba wannan hanya budaddiya mai haske allazi kullu man salakaha duk wanda ya bi wannan fasaran ba ada mawridul lazza ya nisanta da shiga wutan lazza fastamsik bi hadal habal almatin kai riko da wannan igiya mai karfi saboda ka samu zaman lafiya tsakaninka da ubangiji akan bayin su tsarkakakku wa taruk anka kullu tawili masdari kamar dukkan wani tawili da ya zo wanda mina tahayyil al aqal al hashishi wanda yake ruguza kwakwalwa na hankali kamar hashin mummuna da ya tafi wannan ilmu musulmi dan ka zama daga cikin masu kyautata zato qultu li sayyidina sai muka sake na sake tambayar shau tijani fa idza kana tawbatuhu idan tuban annabi dauda ya kasance haka min ma zikirta kamar yadda kace fa ma ma'ana qawlu ta'ala fa ghafarna lahu dalika sai muka gafarta masa haka abin da yayi qala li sai shau tijani ce gufira lahu zannahu an gafarta masa zaton da yayi ne eh hukuncin da yake zaton yayi yayi kuskuren to an gafarta masa qultu lahu sai na sake ce masa zannahu laysa bi zambin fi nafs al-amr to ai zaton sa ba zanubi bane a cikin wannan tunda yana ganin yayi kuskure ne a a hukuncin sa ya tuba kala yace akabiru siddiqina laysu ka garim ai manyan bayin Allah ba kaman saura bane fainam yi hazo na bi masakilin zarri ana kama su koda da ƙwayan zarra ne koda da ƙwayan zarra ne suka yi kuskure ana kama su saboda haka ashe neman tubansa ya yi kama ƙaddamna li'anna la hadarati matsalubatin bil adabi domin ita hadara da'ima ana samun ta ne bil adabi da adabi ko faman kana fi hadarsul haqqi duk wanda yake cikin hadarin ubangiji wa gafal au nasiya ya rabkana ko ya mantuwa walau fi aqalli qalilin ko da kankanin abu ne a cewa ya mance yuwa khas da a kama shi walam uzar ba za masa uzuri ka gairi kamar wanin sa ba a ce a hadarin ubangiji ya mance wani abu a za kama shi za kama shi kana cikin kamanci to me kake yi babu wannan a cikin hatsarin safawatullah wa in kana fi zahir shar'i ko da yake abin ma a zahirin shari'a gairu zambin ba zanubi bane kama haka Allah an sayyidina Adam kamar da aka yi kaya ga sayyidina Adam ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam zikira uzruhu an ambaci uzurinsa wa aqabahu bin nuzul ila al-ard an ce sauka bayan kasa wa yati bayanu insha Allah shi ma za mu yi magana akai wa zakara shehu shawar bai lawi annu ya ambata ma ya abidu haza abin da zai karfafa ka min alhikayat daga hikayoyi fi adabi ahlul hadarati minha daga cikin ladabin ahlul hadarati daga ciki ana wuka da sirrin sakadi sirrin sakadi radiyallahu anhu za ta yi min jalisar wata nan yana zaune famad da rajilihi sai mika kafansa sun marar da hadil ajalati sai sauri ya dawo da kafan wa kaza ya tabbarau ila lahi sai ya kama tuba wajen Allah an gane kun gane kaman zama haka yadda suke zaunin nan sai ka miƙa kafan ka gabar sai kai sauri ka dawo da shi sai kuma ka ce Allah na tuba Allah na tuba sai wannan ya ce laifi me ko ba ka bane ko yanzu na je daga manyan mutane ba uzurin rashin lafiya ba na gan suna zaune a masallaci sun miƙa wancan Allah akbar su a gurin suna samun lada in wali ya haka sai ya shiga bala'i sai ya shiga bala'i dan ba ladabi ai Allah ya riga ya girmama gabas girmama gabas din kar ka dauke shi kawai haka abin yake tofi in kai kaki in ka tofa ta gabas in ka san hadaran Allah ka yi laifi to wani kuwa tsaye ba zai fitsari ta gabas din sai ne kuma ba komai a kan shi to wannan adadin ake mura'atul adabi shi ake kiyayewa an fahimta wa aka da ya tadarau ila Allah azza wajalla wa yaqulu la a'udu li misliha abadan bazan saki aikata haka ba har abada bazan saki aikata haka ba har abada fa qala hu ba'd al-fuqaha sai malamin fiqh wani yana kusa da shi ya ce masa wa kana bi atarati fama haza me haka falashi alaika ai babu komai aula harajan babu laifi cikin haka fa qala yace la ba su alaika anta la shay'an eh babu komai kai a wajenka ba komai wal faqihu shi faqihin qala lahu dalika ya san li anna maddar rajuli mubahun fi shari'i dan mutum ya mika kafa gabar babu komai a shari'a babu komai eh wal mubahu shi kuma ba la la mu'akhadhatin fi ba za ka ba ka balle maka azaba walam yadari bai sani ba annal akabir talibuna bil adadi su manya ana neman su ne da ladabi fi kulli waqtin a kowane lokaci walau tun nisiyani ko a cikin mantuwa ne kama kaddanna kamar yadda muka gabatar kaga ba ɗaya bane eh kana zaton laifin buhari irin laifin ka ne ai ba iri ɗaya bane ai ba iri ɗaya ba to in iri ɗaya ne ba sai a kashe irin ka dubu ba komai ba ana kashe shi ka ga ka ga bala'i kasan ta rikice ai ba iri ɗaya bane kowanne gwargwadon kujeranka yanzu akwai kwanaki na faɗa muku ai yanzu ku ganni a masallacin santa ina sallah ai sai na hargitsa ai sai ya hargitsa mutane sai na zo na neman kwatan kaina da kyar kuma na faɗa wa mutane dalilai kuma ai masallaci ba da shi bane na Allah ne zan yi sallah ina da siffofin da zan iya bin su sallah ba su nake yi ba annabi Muhammadu nake yi dan na san shine dima to amma malamin fiƙihu na zai iya gane haka? To, wannan irin wa'ina akwai bambanci. Amma wani iri na sai ashirin talatin su je su yi sallah ba wanda ya damu da su. Ba wanda ya damu da su. Da amma kamar ni a haka a yadda ake ganin kamar shubura ko muna kaiwa da kawowa da su. In aka gani sai an tambaya. Ka gani. maganganu ma kala-kala za su fito. To haka ne, to ka kuwa ashe ko da mutanen iri ɗaya ne a siffar mutane to makarin ba iri ɗaya ba ne kuma, ba iri ɗaya ba ne. Wamin ha, annahu ƙala ya ce, kana rajulani da safiratin, waɗansu mutane biyu na cikin jirgin ruwa, kana a hawaini fillahi, ‘yan uwa ne cikin Allah. فلما كان ذات يوم وترانا راى واحد منهما حبه الطعام ايه يغ قايان ابنجي ساقيرتون يا فادي على قسا فرما ها بي بي سي دوكا سي جيفا باكين سا فنهره الاخر sai dai yace me yasa kai haka wa qala yace ma hadha tajasur me wannan fa kada ya tazuru ilai bin nisyan sai yana ba shi hakuri yana ta masa uzuri wallahi na mance ne wal ghafalat falam yaqbal uzruhu amma abokin bai karɓi uzurinsa ba wa qala yace la usahib man yaghfalu an al hadarati ba zan yi abokantaka ga mutumin da bai san adadin halara ba ji ɗayan wara ma bi nafsi fil bahari sai jefa kansa a cikin kogi wata gayyaba anu ya buye bai fito ba falama wasala ila al baiti sharif lokacin da ya isa gidansa ra'ahu ya dufu sai ya same shi yana tawafi koyi ya fada sai ya ce ba zai abokantaka da shi bai san adadi na hadara ba a kogi ne kuma a cikin jirgin ruwa da shi kuma da ya fita ya tafi ba an rabu ba kenan to sun tafi ɗakin ƙaba sai zai same shi yana tsawafi shi wanda ya fada ruwa eh sai same shi yana tsawafi fata allaka bihi sai yana tayar shi fa qala yace laulal akhwatu fillahi bi haqqiha lam tarani wala musahibuka ba dan yan uwantaka na Allah muke yi da kai ba za ka sake gani na kuma ba zan taba zama abokin ka ba fa qala sai ce inni ta'ibul lillahi na tubo dan Allah kai shaida fa qabbala wa sahibahu sannan ya dawo da shi wannan mu'amala fa idza kana tajil adab idan wannan shine adabi haqqil auliya lillahi ta'ala a abokantaka ma a samu wannan fama ba laka bi sabawati lafiya kuma annabawan Allah zababu wa rusuli da manzon fa hum auladin mutalibati al-adab su ne mafi cancanta ma a nemi ladabi a wajen su wa adam al-gafalati kuma a ce ba su kana ga wani abu ba wai za fahimta hada idan ka fahimci duk abin da muka faɗa azkuru laka ma wa qali sayyidina adam sai faɗa maka abin da ya faru ga annabi adam alayhi salam min hubudi ila al-ard me yasa aka sauko da shi daga aljanna zuwa duniya وخروج من الجنة ميسا أكفتت شيء لقى الجنة للتعدب ما حضرت دن أدبيني تكن حضرة وتعلم ما تقول كسن أبن ذاك فعلا قال شيخنا رضي الله عنه شو جانيتي وهو في سورة المؤخذة a suran abun kaman an kama shi wa fil haqiqati amma haqiqa lil kamali wal istifa'i wal ijtibai yin hakan cika ne zaɓi ne na Allah kuma Allah ne ya jawo shi lano ahbadahu ila al-ardi Allah ya saukar da annabi Adamu ne zuwa ƙasa li yakuna halifatan dan ya zamo halifan Allah tasdiqan li qawli jalla wa ala saboda ubangiji yana son yayi wani aiki a bayan ƙasa inni ja'ilun fil ardi halifa ina son sa wanda ya zamo halifa na a bayan ƙasa kaji irin zaukin karatu irin wannan kaji wani irin dakikan ilimi yadda yake bubbuga a hadara muhammadiyya can ana neman a kama annabi adamu annabi adamu ya yi laifi ne aka koro shi ga aljanna nan kuma ana cewa zaɓin allah ne ya sa aka yi mara haka saboda akwai alkawarin da ake son ya yi a duniya ya zamo halifan allah ne a duniya shine na'ibin allah duk abin da allah yake so da ya saukar a cikinsa a duniya shi ne aka mara haka ashe zaɓi ne a cikin waɗansu halittun ya zamo shi ya ci jarabawa aka turo shi amma a fili kuma kaman laifi ne haka ne ko shi ce fawwa fi surati mu'akhadati a sura kaman an kama shi ne amma wa bil haqiqati haqiqan abun lil kamali wal istibai wal ittibai inni ja'ilun fil ardi halifa fa sara fi hikimati sai ubangiji ya bayyana cikin hikimarsa ma sabaqat bihi mashi'at mashi'ati mashi'an ubangiji ne ya zartu wa ma qawlu ta'ala Allah da ya sake cewa wasa Adamu rabu fagawa bayyafi suratul lagairi shi ma wannan asadin sura ne taswiri ne lagairi ba wai sako ne da kake nufi ba bi dalili ga dalilin annahu subhanahu wata'ala ubangiji ya ce zakara uzurahu ya ambaci uzurinsa bi kauli jalla wala wa laqad ahidna ila adam akwai alƙawarin mu tsakanin mu da annabi adam akwai alƙawarin mu wanda dai da shata ma ga shi abada ya ce bashar dan musa ya ce ban da shi da shi ba wanda ya san sirrinsu da gani sai kai saboda haka da shata ya rasu ga kabarinsu ga kabarinsu aka binne shi a gidansu kuma shata ba dan mulki ba ne ba dan sarauta ba ne a ƙa'idan sarauta kuma sai dan sarauta ake binnewa a gidan sarauta ai abin da ya faɗa wa kan kenan amma kuma ya ce babu wanda ya san wannan abun daga shi sai shi soyayya ta kaya ka yana mutuwa kuma kabarin su waje ɗaya a duniyar shi kenan to walakada ahidna walakada ahidna ila adama min qablu ai mun yi alkawari da annabi adamu fanasiya sai ya manta walam najillahu azman to ku duba wal ma'lum fi shari annan nasi la yu'akhiz ka koma shari'an ku ba bai mantuwa ba a kama shi ko walakin al kumalu amma kumal min ibadi daga laisu ka garin ba kamar waɗansu suke ba kama kadama kamar da muka gabata fa qultu sayyidina sai saki cewa shehu tijani radiyallahu anhu fa idza kana muhalifatu laysa bi dhanbin idan sabawan sai zama ba zani fa ma zakar Allah tawbatu to ne Allah ya ambaci tuban shi kala yace min suratul muhalifati saboda su afi abin yayi kama da sabawa kama da sabawa uskun anta zawjuka aljanna fa kula minha ragada yisu shituma wala taqaraba sai kuma fa qarraba ya yi kama da sabawa dalilin da ya sa ya tuban kenan eh laisa da Allah wannan ko ba komai inda ba dan ba dan ba mun haka je lahira kawai shi wajen ne ce annaba ku tsaya na tsaya muku ne ne lauyan ku da Allah wai zai iya wuce shi wannan himaya ce ya duk wani abin da ya taba haddaran janibin sapotin lahi ya kare kuma zai kare maka da nassin qur'anin da kake karantawa kake ɗora laifi shi kuma zai damu ka da shi ba laifi bane in kuma ka gane shi a laifi sai to koma kan fikimin da ka yarda da shi din inna allaha tajawaza li anna ummati al hadaya wan nisyana ko ko bai ba haka
kuma mm, mantuwa a cikin addini a shari'a haramci ne saboda ɗabi'a ne na basharu ɗabi'a ne a jikin mutum yake to amma a- an tate shi a jikin sabotin lai amma ɗabi'a ne na basharu duk wani mutum da ka gan shi yana mantuwa ɗabi'a ne bashariya ba wai mu'arada ba ne a'a haka abin yake jibiliya ne Ha, Allah ka ƙara sanar da mu لأنها دميتة في الظاهر ذنب الظاهر ذنبني وإن كانت في نفس الأمر ليس بذنب أما حقيقة لما ربا ذنبي بني لأنها فعلها ناسيا يا يا فأيك تاتني أمنتها كما ذكر الله عنه كما أن أبنجي جفت في الآية تشكين آية والناسي شمري منتوى لا ذنب عليه في الشرعي باب باب ذنبي أكن ستكين شريعة وإنما الإتاب shi ikadin wal muwakhazatu da riƙon shi li gafalatin anil adabi saboda gafala ne ga barin ladabi wa adamul ilmi bil wajhi al matlubi da rashin sanin inda zai fuskanta filan aw tarkan ko ya aikata ko ya bari kamar ta kaddama kamar yadda muka faɗa baya to za mu tsaya nan dan nan za mu shiga maganan cin bishiya ne eh da a tafi in Allah ya yarda a nan za ka gane ka gane annabi adamu ya zo ya aiki اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق أن أشكر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذي صلاة تمنع الأزل أول أبد الزمان مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما الحمد لله